الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti wanda yayi wannan littafi ne don nuna alaka da take tsakanin surorin Alkur'ani surar da ta wuce da wadda za ta zo bayanta ko kuma ma da waɗanda suka gabace ta ita surar da za ta zo bayansu to muna cikin suratul an'am kenan mun tsaya a shafi na 84 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan wato karshe karshen wannan shafi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya sai imamu suyuti ya ce fa in kulta in kacce an gane ko lima uftutiha alqur'anu bi hadhihi sura muqaddamatun falima la falima la uftutiha alqur'anu bi hadhihi sura me yasa ba abu da alqur'ani da wannan sura ba kenan suratul an'am alhamdu tunda daga fatiha sai abin nan kuma dukkan sun bude da alhamdu wanda ai irin wannan tambaya an gane ko muqaddamatan ala suratul baqara sai a gabatar da ita akan baqara li anna bad al khalq muqaddamun ala al ahkam wa ta'abbudat domin farkon halitta ai yana gaban hukumce hukumce da kuma ibada tunda sai an yi halitta sannan za a yi hukunci a zancen ibada wani na iya kawo wannan to banda kuma ma shi ma wancan na alhamdu ta bude fatiha ta bude da alhamdu kuma al'anam ita ma ta bude da alhamdu wani zai iya kallon wannan munasaba yace qultu zan ce lil isharati don don ayi nuni ne ila anna masalih ad-dini cewa maslahohi na addini wal akhirati da na lahira muqaddamatun ana gabatar da su ala masalihil ma'ashi akan maslahohi na rayuwa wa duniya da duniya don a nuna maka addini ya yi muhimmanci bisa ga duniya wa annal maqsuda innama huwa al-ibada babban manufa ta wadda ta an kalici dan adam ne ibada don haka duk abin da an ka halitta na duniya don ya taimaka mana ka yi ibada Allah an gane ko fa qaddama ma huwa al fi nazar shar'i sai an ka gabatar da abinda yafi wato muhimmanci a cikin mahanga ta shari'a kenan an gane ko mai taqiqin littafi in ka diba can ya kawo number 1 wali hadha jaa fil baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wa laysa fil qur'ani ghayruhu bi lafzihi an gane ko almuhimmu dai an fara da ibada umarni na farko da ya zo cikin qur'ani shine umarni da ibada hani na farko wanda ya zo cikin qur'ani shine hani na shirka fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun mun gane ko to wannan ai wannan yace to wali anna ilma bad'il khalqi kal fadla shi ilimin sanin farkon halitta kal fadla ana ita kamar gyara abu na wanda a sama sama shine fadla an gane ko wa ulumal ahkami amma ilimin sanin hukumce-hukumce wata kalifi da sanin abubuwan da Allah ya dora ma mutum muta'ayyinun ya zan cilas ala kulli wahida akan kowa eh shi ilimin halitta an kamar an sanar da kai farkon halitta ko ba a sanar da kai ba ga abin da aka bukatar ka aikata in ka yi shi zaka shiga aljanna ban sani ko mun fahimta ba don haka shi ilimin halitta ana kawo shi lokaci don tabbatar da tauhidi da nuna kudurar Allah don ka gane Allah ina fata ana fahimta ta yawwa kuma don ka gode ma Allah godiyar da zakai ne ka bauta mishi shi wanda wanda ya halice ka falidhalika yace don wannan ne la yanbaghi nazaru fi ilmi bad'il khalqi ba a ce kai kallo ba cikin farkon halitta wa ma jara majrahu da abin da ya gaba kamar ya gudana cikin wannan hanya sauransu ke da minat tawarihi na tarihi illa ba'da nazari sai bayan kallo fi ilmi al-ahkam ka fahimce hukumci hukumci wa itqanihi kuma ka lakanci ka kware wajen wato sanin hukumci hukumci don haka farkon halitta abu ne wanda an faɗe shi ne raddi ne kuma ga masu inkarin Allah da kuma masu inkarin annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin bai yiwa shi zan shi a ƙarshen annaba kuma ya bada labari abin da ya faru na duniya a to ina samu wanga labari gane ko yace sun mazahara li sai ya bayyana gare ni bihamdillahi da godiya Allah wajhun akhar wata fuska ta daban atqan wadda an mafi kyautatuwa an gane ko mimma taqaddama da abin da ya gabata kenan na sanin alaka ta munasaba wa huwa annahu lamma zukira in ka atqaru kana ita mafi dacewa wa huwa kuma annahu lamma zukira fi suratul ma'ida da an ka ambata cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla ma ahalla Allah lakum ya ku da kuka yi imani gidan ku haramta ababe dadada waɗanda Allah halatta muku wala ta ata duka ku ketare iyaka ila akhirihi fa akhbara anil kuffari sai Allah ya bada labari game da kafirai annahum harramu ashiya'a sun haramta waɗansu abubuwa min ma razaqahumullah wanda Allah ya arzita su iftira'an alaihi sun yi kirkiri ƙarya sun jingina ta zuwa ga Allah ba a ce saman Allah dan la yujuzu al-isti'la 'ala Allah la haqiqatan wala majazan wa kana al-qasd bi dhalika to manufa game da fadar wannan tahdhirul mu'minina tahdhirul mu'minina a tserat a tsoratar da mu'minnai an yuharrimu shay'an su haramta wani abu mimma ahallallah wanda Allah ya halatta fa yushabihu bi dhalika al-kuffar sai su yi kamanceceniya da kafirai fi sani'ihim a cikin wannan aiki in sun ka aikata haka wa kana dhikru dhalika shi ko ambaton wannan da an kai a cikin suratul ma'ida ala sabilil ijazi ya zo a takaice sai an kace ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum an gane ko yace to saqa hadhihi sura sai an ka kawo a cikin wannan sura saqa asalin shine korawa gaggabawa in ji malaman zauri li bayani ma harramahul kuffar sai Allah ya kawo cikin suratul an'am bayanin abinda kafirai suka haramta an gane ko fi sani'ihim a cikin ayyukansu da suka aikata fa'ata bihi sai ya zo da shi alal wajhil abyan huska mafi bayyana wannan matsil akmal da uslubi mafi cika sun majadalahun fihi sannan Allah ya yi jayayya da su ma'ana ya kafa musu hujjoji wa aqamat dala'il Allah ya kafa dalilai ala butlanihi akan cewa abin da suke yi ƙarya ne ba gaskiya bane wannan haramtawar da halattawa wa aradahum sannan kuma aradahum ma'ana ya tattauna da su an gane ko wa naqadahum kuma ya warware hujjojin su ila ghairi zalika min mashtamalat alaihi alqissa zuwa wani wannan wanda kissa ta kumshe shi kenan a cikin suratul an'am fa kanat hadhihi sura to ita wannan sura suratul an'am kenan sharhan lima tadammanathu al-ma'ida tana sharhi ne game abinda suratul ma'ida ta kumsa min zalika na daga wancan bayani da an kai na haramci ala sabilil ijmal wanda ya zo a dunkule a cikin suratu al-ma'ida wa tafsilan sai ta fayyace bayani wa bastan ta yalwata wa itmaman ta cika wa itnaban kuma ta ƙara tsawaitawa duk dai kalmomi na wanda galibi suna kusan abu guda ka san larabci yare na mai mai fadi an gane ko yace to kuma waftatahat bi dhikril khalqi ta buɗe da ambaton halitta kenan ita suratul an'am wal mulki da kuma bayanin mulkin Allah kenan li'anna al khaliqa domin shi wanda ya halitta wal malika kuma mamallaki huwa alladhi lahu tasarrufu fi mulki shi yake da tasarrufi a cikin mulkin sa cikakken mulkin sa zartarwa kenan wa makhluqatihi da halittunsa ibahatan shi adda iznin ya halatta wa man an ko ya hana wa tahriman ko ya haramta wa tahlilan ko ya halatta fa yajibu ya zan wajibi Allah yu ta'adda alaihi ka ai ta'addanci ga Allah a ketare masa iyaka bi tasarrufi fi mulkihi a ce za a yi tasarrufi cikin mulkin sa ai karambani ai kuce ka zo ka ce kaza haram na ko halatta na wannan aikin Allah ne to kenan duk suratul an'am sai ta zo ta fassala wannan wannan munasaba ce wadda ta sa an ka kawo suratul an'am bayan suratu al-ma'ida yace wa kanat hadhihi sura bi asriha wannan sura gaba ɗaya shine bi asriha gaba ɗaya ɗinta muta'alliqatun bil fatiha tana da ala tana da alaka da fatiha min wajhi kauniha sharihatun li ijmali qawlihi rabbil alamin domin an ce Allah shine ubangijin talikai to duk abin da yazo na halacci da haramtawa da mallaka da halitta duk shi na karkashin rabbu kenan har yanzu dai tana tafsirin abin da wato fatiha ta kumsa ne cikin duk rabbul alamin duk ya kumshi abin da wato suratul an'am ta bayyana walil baqarati kuma ta zamanto sharhi ga baqara min haythu sharha li ijmali qawlihi alladhi khalaqakum ba an ce shi halice ku ba walladhina min qablikum da sun gabace ku ko ba haka ba wa qawlihi da inda Allah ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk abinda a cikin abin nan Allah shi halitta muku shi kenan an'amu dabbobi da abin da ya tsoro duk dishi daga cikin abin da Allah ya halitta mu wa ali imran min jihati tafsiriha sannan kuma ta fuska ali imran nan ma ta yi tafsirin abin da ta zo da shi li qawlihi wal an'am wal harf tunda ya ce zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal an'ami wal harf ko ba haka ba wa qawlihi kuma da inda Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut a cikin suratu wato ali imran kowace rai za ta dandani mutuwa an gane ko to an yi bayanin mutuwa a cikin suratul an'am da yadda ake karɓar rai walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun dukkan shi tafsiri na na yadda ake karɓar rai mallan ina fata an fahimta wa bin nisa'i kuma tana da alaka da suratul nisa'i min jihati min jihatin ma ta wata fuska fiha min bad'il khalqi na bayanin farkon halitta wa tanqihi da tace wa taqbih ne ina ganin taqbih shine munanawa lima harramuhu ala azwajihim ga abinda sun karanta ma matansu wa qatl banati da kashe ƴaƴa mata bil wa'adi ta fuska su turbu iso da shine wa'ad da alhamza ne ba da ainun bane balle kace alqawli duk suratul an'am ta yi bayanin shi zaluncin da an kai ma mata sai an ka faɗi sashen shi a cikin suratul nisa'i an gane ko da mata da kuma ƴaƴansu to yanzu kuma sai an ka zo aka fassala bayanin a cikin suratul an'am ina fata an fahimci wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina kuma an ba yanzu cikin an'ami an ce ba su ba mata gado cikin nisa'i nan kuma sai an kazo an kuma kai ma kashe su suka yi wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikina qatla awladihim shuraka'uhum li yudduhum wa yalbisu alaihim dinahum ko ba kadan bane qad qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wa bil ma'idati kuma tana da alaka da ma'ida min haythu ihtimaliha saboda ta kumshi alal at'imati bi anwa'iha akan abubuwa na ci daban-daban an gane ko abinda ake nufi abubuwa da an kai zance na ci cikin suratul an'am suna da yawa wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadran nukhrij minhu habban mutarakiba inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy gashi nan dai yace to wa fi iftitahi suwaril makiyyati biha wajhani akharan min al munasaba bude wasu surori makkiya da alhamdu kenan an gane ko iftahi suratul makkiyati biha da alhamdu kenan wajhani akharani akwai fuska guda biyu min almunasabati na dacewa al awwalu nafko iftitahu bil hamdi ta bude da alhamdu kuma duk surorin da sun ka bude da alhamdu makkiya ne wasani na biyu mushabahatu halil baqarati ta yi kamanceceniya da bakara almuftatahu biha suwarul madaniya waɗanda an ka bude surori madaniya da ita min haythu annan kullum minha nazala mushayya'an kowanne daga cikin su ya sabka mushayya'an mushayya'an malam bello an turo mala'iku masu tsaro tare da jibrilu ɗan rakiya a tashyi'u shine rakiya sai an kace tashyi'ul janazati madalla kenan tana daga cikin surorin da an ka abin nan daga nan an ka samu shi'a shi'atu fulanin jama'a shi kenan waɗanda ga goya mai baya fa fi hadisi ahmad ya zo cikin hadisi ahmad musnad imam ahmad al-baqaratu sanamul qur'an ita bakara ita ce sanam sanamu tozo wa zirwatihi da kolurwashi zirwa na zalama a kulli ayatin min ha tamanuna malikan akwai mala'iki saba'in da sun ka sabka kenan ya kawo shi wa rawar tabarani shi ko tabarani ya kawo wa ghairuhu da wani shi min turkin daga wadansu hanyoyi kenan na hadisi annal an'ama shayya ha saba'una alf malikin mala'iki dubu saba'in sun karakota wa fi riwayatin hamsu mi'a malikin akwai ta riwaya ɗari biyar ina fata an fahimce ni to galibi wanga idan mutum na son ya samu wannan akwai wani littafi da ya kamata mutum ya nema sunan shi gashi nan mausu'a ce ta fada'ilul qur'an mausu'atul fada'il mausu'atul fada'ili as-suwari wal ayat na Muhammad Rizqi Tarhoni yayi Tarhoni sai mallam bello ba kai dai rike ne sunan malami guda biyu ne akwai kisimi na wanda ya inganta da wanda bai inganta ba to iya sani na dai wanda ya inganta shi an ka buga wancan bangare wanda bai inganta ba dai in dai ka samu wanda ya inganta sai kai aiki da shi kahin a buga wancan din in ma an buga din wa wajhun akhar akwai wata fuska kuma wa huwa anna kullu rub'in min alquran ko wani rubu'i na alqur'ani an gane ko iftataha bi surati awwalil hamdi ya bude da suratul hamdi an gane ko ma'ana nan wata hikima ce sai ka iske alhamdu ta farko rubu'in farko an'ami rubu'i na biyu an gane ko rubu'i na eh, na uku kahafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja can wancan rubu'i kuma sai ka samu alhamdulillahi eh, fatiris samawati wal ardi kenan cikin kowane rubu'i ana samun alhamdu alhamdu ka ji zancen malamai wa hadhihi lirrubu' ath-thani wanda ta rubu'i ta biyu ce kenan ita an'am wal kafu lirrubu' ath-thalith kafi ita ko an rubu'i na uku kaga magashi ya kawo shi wa sab'a wa fatir lirrubu' ar-rabi maganganu ne da malamai wa jami'u hadhihi al-wujuh malam yace dukkan waɗannan fuskoki allati istanbattuha waɗanda ne i istinbadin su ni ciro su ni fiddo su min al-munasabati na dacewa bin nisbati lil qur'ani ka nuktatin min bahar kaji tawadu'i to ne yace kamar nukta ce digo na ni digo cikin teku don babu wanda ya babu wanda ya kewaye sani da alkur'ani in ba Allah da ya sabkar da shi ba shi yasa in babu tawadu'i na ilimi dan abin da baka samu sai Allah ya ɗebe mai albarka ka dibi duk abin da ya kawo bayan kuma ya hudu abin da magabata sun ka faɗa amma ya ce maka duk wanga bai ba komi na ba mu ko mutum sai ga shi na takama ya yi ilimi shi ko ilimi guda ba ba a ma san ilimi guda ba gashi ma wanda ya kware cikin shi ilimi guda ma ba a sani ba tunda akwai malami mutafannin akwai malami wanda ya fice a bangare guda to shi wani ko bangare guda bai iya ba amma shi na ce kowa jahili Allah ya sauka yace to walamma kanat hadhihi sura li bayani bad'il khalqi lokacin da wannan sura ta kasance don bayanin farkon halitta ne zukira fiha ma waqa inda bad'il khalqi sai an ka hwadi abinda ya abku waqa a kenan shine ya abku inda bad'il khalqi wajen farkon halitta wa huwa qawluhu kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya wajabta maka shi an ce ka taba ya rubuta maka shi don ba wani iya ciye tsaki da tashi ba a'a ganin damar shi na dan mu gane da kyau fa fi sahihi ya zo a cikin sahih an gane ko lamma faragha Allah min al khalqi lokacin da Allah ya kare halitta ma'ana kaddara abin da zai halitta wa qadal qadiyata ya zartar da abin zartarwa kataba kitaban indahu sai rubuta littafi a wajensa fawq al'arshi a karkashin al'arshi yace inna rahmati lalle tabbat rahmata sabaqat ghadabi ta gabaci kushina imam al-bukhari ya fitar da shi in ka diba cikin mai ta'liqi mai tahqiqin wannan littafi dr ahmad ata in ka diba number 1 ya kawo akhrajahu al-bukhari fi bad'il khalqi kenan in ka diba kana ganin shi ina fata an fahimce to don haka dan tahqiqin abin da yaso waɗanga asaratun kuma da ya kawo su na cewa an abin nan maganganu ya kawo na inda ya kawo cikin safha ta 86 a namba 3 inda an ka kawo asar na imamu ahmad ya ce akhrajahu ahmad fil musnad amma aqil bin yasar wa akhraja awwalahu at-tirmidhi ya ce kadiba cikin tuhfatul ahwazi wa darimi imamu darimi fi fadail al-qur'an an ibn mas'ud ونزول الملائكة معها أخرجه الحيثمي في مجمع الزوائد وعزاه وعزاه للطبراني shi ko ga asar na biyu da ya kawo 500 malikin yace number 4 in ka diba a rakami na hudu akhrajahu al-haythami fi al-majma' az-zawaid an ibn umar wa fihi unzilat jumlatan wahida kina an sabkar da ita tare da mala'iku kuma an sabkar da ita jumlatan wahida tana daga cikin surun da sun sabka gaba ɗaya ba a bar ko aya guda ba wa fihi lahum zajlun bit tasbih wat tahmid su mala'iku suna da zajl ma'ana suna da sauti tsawa a nan ana nufin sautinsu yana sauti mai ƙarfi yawwa to almuhimmu dai ya ci gaba da kawo shi ya kawo maganar wa azahu lit tabrani wa fihi yusuf as-saffar wa huwa da'if wa qala ibn al-jawzi matruk al-ilal al-mutanahiya من اسمه يوسف ونقل السيوطي عن ابن صلاح في فتاواه رواية تخالف ذلك أنها لم تنزل جملة بل نزلت منها آيات بالمدينة قيل ثلاث وقيل غير ذلك الإتقان kaga irin waɗannan dai ana faɗa maka maraji na ilimi waɗanda zaka komawa ka ƙara bincike kaga abinda malamai sun ka faɗa shi yasa ilimi silsila ne duk ilimi in babu silsila to ƙarshe hidita za a yi maka don ba a faɗa ma abinda wani ya ce ba a faɗa ma abinda wani ya ce ba a faɗa ma masdar na ilimi kaza ai yanzu in muka ce aya kaza sai mu ce tana sura kaza to hadisi ma ya kamata shi na wani littafi ya ingancin shi ya malamai suka yi bayani kan shi in an kare rauni an ce malam wane ya faɗa a cikin wani littafi ya faɗa ina fata ana fahimta ta sannan a kawo ka'ida ta ilimi a tace wannan abin da an ka ɗauko to sai zama to an yi karatu amma in dai kai na zaka jan larabci ka zo kai tayo da kaga dama to ai duk larabawa sun iya larabci duk kuma ya an ka rubuta zaman lamai ba suratul a'raf ita ce sura wato ta bakwai a tartibul mushafi a jarin yadda suke a cikin jerin wato rubuce alkur'ani amma a tartibun nuzuli tartibin ta na sabka an gane ko a cikin al'itqan fi ulumil qur'an da kuma littafin al-mutashabihat al-alfaz na abdullah tayyar dr abdullah tayyar ita ce sura ta 39 na fata ana fahimta ta ta fuskar mi ta fuskar sabka ta fuskar kuma yadda suke jere a cikin alkur'ani ita ce ta bakwai mun gane ko dr abdullah tayyar yake cewa fiha mansukhun a cikinta akwai ayoyin da an shafe hukuncinsu walaisa fiha nasikhun amma cikinta babu wata aya wadda ta shafe hukuncin wata aya wanga duk babi ne na ulumul qur'an wanda yana buƙatar tantancewa muna kawo shi ne don saboda bayani na ilmi yace to adadin haruffanta kamar yadda malamai suka faɗa shine tana da harafi dubu goma sha hudu da saba'in da ɗaya adadin haruffan suratul araf dubu goma sha hudu da wato harfi saba'in da ɗaya adadin kalmominta kuma tana da kalima dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu tana da kalima dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu amma ban da haruffa ban da fi da ila ina fata ana fahimta ta sannan adadin ayoyinta in an ka hankalta ma adadi na wato al'adadul kufi na an ce kufi kenan da kufa wal hijazi da na hijaz yankin hijaz na larabawa ina fata ana fahimta ta wanda zaka iske hijaz ana iya cewa biladul hijaz kamar makka da madina kenan an gane ko to tana da ayoyi 206 amma an kalli adadi wanda ba na hijaz ba kamar na wato sham kenan kuma ana isa basri ciki tana da ayoyi 205 kenan ina fata an fahimce ni malamai suke cewa suratul a'raf ta sabka ne bayan suratul sad bayan suratul sad sannan ta gabaci wato abin nan wasu kuma su malamai suka ce ta sabka ne abin nan ta sabka gabanin suratul jin qul uhiya ilayya ba sani ko an fahimta ba yawwa kidan ta sabka bayan suratul sad sannan ta sabka gaban suratul jin qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn sannan an sanya mata suna suratul araf domin su kissa ta wato al'araf ta zo wani dutse ne ko wata katanga da akwai tsakanin yan wuta da yan aljanna wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bi simahu ina fata an fahimce ni al makanul murtafi asalin kalmar tana nufin wuri wanda yake madaukaki an gane ko wuri wanda an ka buga tsakanin yan aljanna da abin nan sannan ana ana kiranta tulat tulaini an gane ko yawa tula tulai ne ma'ana mai tsawon mafi tsawon masu tsawo guda biyu an gane ko saboda ita ce mafi tsawon sura da ta sabka a makka da ita da suratul an'ami an gane ko sannan kuma ta yi suratul an'ami tsawo an gane ko kenan ana kiranta tula tulai ne masu tsawo biyu da sun kasafka makka to tana daga cikinsu ko mafi tsawo sannan kuma ana kiranta atwalu tulaini mafi tsawo dai ina fata an fahimci mai littafin abin nan basair zawi tamyiz an gane ko alfairus abadi cikin littafin sa basair zawi tamyiz an gane ko ya ce ana kiranta suratul wato miqat kenan ana kiranta suratul al-miqat littafi ne babba cikin ulumul qur'an basairu dawi tamyiz me yasa kiran suratul miqat saboda yazo walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk sannan kuma ana kiranta suratul mithaq an gane ko wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum to wannan mithaq ne yake ba kalmar mithaq bace amma ma'anar tana zuwa da al-mithaq ban sani ko an fahimta ba to wannan dai kaɗan ne daga ciki kuma in mutum ya diba cikin littafin at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama ya ga wasu ƙarin bayanai da kuma littafin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur da littafai na ulumul qur'ani daban-daban da na tafsiri in ka duba zaka samu bayanai wanga muna kawo ne a takaice don saboda kofa ta zama to tana buɗe ga mutum to Allah ya taimake mu suratul a'raf imamu suyuti a cikin littafin ta nasu ƙuddurar shafi na 87 ya ce a ƙulu ina cewa munasabatu wad'i hadhihi sura da- ah, munasaba ta dacewa da ta sa an ka aza- an ka dora wannan sura ah, aqib- ah, aqiba suratul an'ami bayan suratul an'ami fima alhamani Allah subhanahu game da abinda Allah ya bani na sani ya cusanya min na sani an gane ko anna suratul an'am cewa ita suratul an'am lamma kanat li bayanil khalqi da ta zama to ta yi bayanin halitta dalla dalla wa qala fiha kuma Allah ya faɗa huwa alladhi khalaqakum min tinin Allah shi ya kayi asalin halittar ku daga daga cabo kenan ko tabo wa qala fi bayanil quruni kuma Allah ya faɗi ga bayanin karnoni da an kai da mutane kam ahlakna min qablihim min qarnin ko ba karan bane alam ya- alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa ushira fiha kuma an kai ishara zuwa gare cikin ta ita suratul an'am ila dhikril mursali daga ambaton manzanni wa ta'dadi kathirin minhum an ka lissafa da yawa daga cikin su ko ba karan bane wa tilka hujjatuna atinaha ibrahim ala qaumihi har zuwa karshen ayoyin wa kanatil umuru thalatha ala wajhi al-ijmali dukkan waɗannan abubuwa guda uku da aka kawo an kawo su ne a dunkule ma'ana wasu sassan su a dunkule aka kawo su lat tafsil ba a fayyace su ba su waɗannan abubuwan zancen annabawan zancen karnonin zancen halittat ko ba haka ba yace to zakarat hadhihi suratu zukirat hadhihi suratu aqibiha sai an ka ambaci su wannan sura bayan ta ma'ana an ka kawo ta kenan li'annaha mushtamilatun ala sharhi al-umuri thalatha domin ta kumshi an gane ko sharhin waɗannan abubuwa guda uku da ni faɗa na zancen eh, halitta da karnoni da bayanin annabawa wa tafsili ha kuma sai aka fayyace su filla filla dalla dalla kwatta kwatta fa basata fiha qissata khalqi adam ablaga bastin sai Allah ambaci fiha a cikin suratul a'rafi basata yayyalwata an gadi ko qissata khalqi adam qissa ta halitta annabi adam ablaga bastin mafi kai matukai wato fayyacewa bi haythu lam tubsat fi su, fi suratin kama busitat fiha ba a fayyace ba irin yadda aka fayyace bayani a cikinta ina fata an fahimta ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذو قرشان آيوي وذلك تفصيل إجمال to shi wannan bayanin kissa ta annabi Adamu tafsilu ijmalin ne wato fayyacewa abinda aka zo da shi dunkule na qaulihi khalaqakum min tin an halice ku to yani an ka halice ku min tinin sai aka faɗi walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam yace thumma fussilat qisasal mursalina sannan thumma fussilat sannan aka rarrabe aka yi bayani daki daki qisasul mursalina qissoshin annabawa an gane ko wa umamihim da kuma al'ummomin su an gane ko wa kaifiyatu ihlakihim da yadda an ka halakar da al'ummomin nasu ba su annabawan ba tafsilan tamman wato rarrabewa cikakka shafiyan mai warakarwa mustawiban wadda ta game komi da komi lam yaqa nadhiruhu fi suratin ghairiha ba a samu wato eh, irin wannan rarrabewa ba wanda ya abku tam- nadhiruhu tamkarsa fi suratin a cikin wata sura ghairiha waninta an gane ko To an kawo kissoshi abin nan tun daga kisa annabi nuhu laqad arsalna nuhan ila qaumihi aka kawo kisa annabi hud wa ila adin akhahum huda aka kawo kisa annabi salih wa ila thamud akhahum saliha aka kawo kuma kisa annabi shu'aib wa ila madyan akhahum shu'aiba sannan aka eh, kawo kisa annabi lut an gane ko wa lutan iz qala li qaumihi kafin ma kisa shu'aib ne aka kawo kisa lut sannan kuma aka je aka yi zancen annabawa a dunkule wa ma arsalna fi qaryatin min nabi sannan kuma eh, abin nan aka zo kissa annabi bayan an ce tilka alqura da qussu alayka min anba'i hadha zancin kissoshi sana aka shiga kissa annabi Musa thumma ba'athna min ba'dihim Musa kaga an ka fayyace kissa annabi Musa can kuma ma karshe aka sake zuwa da kissa annabi Adam huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha mun gane ko yawwa yace to wa zalika bastu halil qurunil muhlaka an bastu yalwata bayanin halin alƙarnori da aka hallakar ko wa rusulihim da kuma halin manzanninsu fakanat hadhihi sura sai wannan sura ta kasance sharhan sharhi ne litilkal ayati thalath ayoyi guda uku ayar da ta yi bayanin halitta huwa alladhi khalaqakum min tinin da kuma ayat da ta yi bayanin halakar da alƙaryoyi kam ahlakna min qablihim min qarnin ko ba haka nan bane yawwa da kuma ayat da ta yi bayanin annabawa ina fata an fahimce ni tunda an kawo tilka hujjatuna atina ha ibrahim ala qaumihi do jero sunayen su akai amma karshe sai aka zo can su sauran annabawa an ka fayyace bayanin su a cikin suratu al-a'raf malam yake cewa wa aidan kuma fadhalika tafsiru qawlihi ya zamanto an fayyace magana fadar Allah wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shine sun ya ku zamanto khalifa a bayan kasa wasu su maye ma wasu an gane ko ɗaya daga cikin tafsirin da an kai ma khala'if kenan wa li hadha saddara hadhihi sura shi yasa Allah saddara ya kawo farkon sura daga as-sadr ne kirji ya bude wannan sura bi khalqi adam da halitta adam alladhi ja'alahu Allah fil ardi khalifa wanda Allah ya shi mun to khalifa khalifa nan yana izmin to fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul wanda zai wuce wani ya mai mishi ko ko fa'ilun ne bi ma'anar fa'il wanda yake mai zartar da shari'a Allah a bayan kasa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa qala fi qissati ad kuma Allah ya faɗa a cikin qissa adawa ja'alakum khala'ifa min ba'di qaumi nuh an gane ko kaga kuma an ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard wa fi qissati thamud ja'alakum khulafa'a min ba'di adin an sanya ku khalifofi to kaga duka wannan yana nuna wato fayyace bayani game da da su wa aidan kuma ya zo faqad qala fil an'ami Allah ya ce a cikin suratul an'am kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya rubuta ma kansa rahma ko a ce ya wajabta amma ya ganin dama shi ne don babu wanda isa ci listar da shi wa huwa mujazun to wannan bayanin ya zo a dunkule ko a takaice wa basatahu huna sai Allah ya yalwata shi bi qawlihi wa rahmati wasi'at kull shay fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun ila akhirih fa bayyana man kataba halahum sai Allah bayyana ga suwa ne ya wajabta ta wa amma wajhu irtibati awwali hadhihi surati bi akhir al an'am amma fuskar da za a gane irtibat kulluwar alaka awwalu hadhihi sura farkon wannan sura bi akhiril an'ami da karshen an'am yace fa huwa shine annahu qad taqaddama hunaka ya gabata a can cikin suratul an'ami kenan wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan hanya ce madaidaita hanya ta ce madaidaiciya fattabi'uhu to ku bi ta an gane ko sannan kuma wa qawluhu da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wannan littafi littafi ne mai dimbin albarka wanda mun saukar da shi mai dimbin albarka to ku bi shi faftataha hadhihi sura aidan bittiba'il kitabi sai an ka bude wannan sura da zancen abin littafi fi qawlihi kitabun unzila ilayka ko ba ka nan bane sannan Allah ila qawlihi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kaga dai an samu munasaba wa annahu to zancen sirati wa domin shi alkur'ani shi ke bayanin sirati don mu gane da kyau wa annahu lamma taqaddama fil an'ami wa aidan kuma haka lamma lima taqaddama fil an'ami game da abin da saboda abin da ya gabata a cikin suratul an'am thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'aluna Allah zai ba su labarin abin da sun kasance suna aikatawa wajen wato abin nan idan ladina farraqu dinahum yace thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna kuma na an yi bayanin Allah da cikin har cikin an'am zai ba ku labarin abinda kun kasance kuna sabani qala fi muftatahi hadhihi sura sai Allah ya faɗa a farkon wannan sura nan yana nufin kenan suratul a'raf falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina falanaqussanna alaihim bi'ilm yace wa dhalika to wannan aya kamar sharhun ne sharhi ne sharhu tanbi'a al-mazkura ne kenan sharhi ne na bayanin na na na ba da labarin da an ka ambata fai yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifuna to ya ne za a ba ku labarin fala na qussanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibi yace wa aidan kuma yazo falamma qala fil an'ami da Allah yace a cikin suratul an'am man jaa bil hasanati duk wanda yazo da aiki mai kyau al fi'l al hasana kenan falahu ashru amsalha yana da kwatankwacin ta goma al'aya wa zalika la yadhharu wannan kuma ba zai bayyana ba illa fil mizani sai a mizani za a gane wannan ko iftataha hadhihi sura sai Allah ya bude wannan sura suratul a'raf bi dhikril wazn da zancen ma'auni fa qala yace wal waznu yawma idhin al haqq an gane ko ma'auni ran tashin alkiyama na gaskiya ne babu cuwa-cuwa cikin shi babu cin rashawa ƙarya ta ƙari in kayi mai kyau kayi in kuma kayi mummuna gare ka ta ƙari Allah kai mu tsari sun zakara sannan Allah ya faɗa man saƙulat mawazinuhu wanda ma'aunin shi sun kai nauyi domin nan mawazin nan wasu na ce a'a ba mizani guda na akwai na ayyuka amma malamai suna ce a'a mizani uku a akwai akwai mizani na aiki akwai mizani na littafinka sannan akwai mizani na kai kanka ɗin ka za a ɗora ka ashiya shi yasa kahiri zai zama to gashi nan bai da nauyi ko nauyin saburo bai kai ba na fata na fuskanta a yau wani nauyi gare shi wajen Allah bai da wata kima mumini kuma ko da karni da zaka iske na da nauyi ala ayyati hal tun da nasoshi sun tabbatar da wazani uku na haka za a dauke shi sabanin mu'tazila suke cewa babu mizani ko kuma mizani wasu na cewa mizani guda ne wa huwa man zadat hasanatuhu ala sayyi'atihi wanda ake nuni da saqulatun mawazinuhu ma'aurin shi yayi nauyi shine wanda hasanatuhu ayyukan shi kyawawa zadat taddadu ta karu ta wuce ala sayyi'atihi akan mummunan aikinsa thumma man khaffat mawazinuhu sannan an kai bayanin wanda ma'aunin shi yayi sauki bai da nauyi wa huwa man zadat sayyi'atuhu ala hasanatihi shine wanda munanan aikin shi sun ka wuce ayyukan shi nagari Allah kai mu tsari thumma zakara ba'da zalika sannan Allah yayi bayani bayan haka ashabal a'rafi mutanen a'raf in ka diba cikin tafsiri na Imam al-Qurtubi zaka ga an yi maganganu sun kai goma game da ashabul a'raf wa hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum sune mutanen da ayyukan su nagari da munana sun ka zo daidai wannan ɗaya daga cikin maganganu sun kai guda goma da an ka kawo in ka diba cikin tafsirul qurtubi na ganin dai ko goma ko da goma ya kawo dai alal akalli ba su ba su kasa ga goma wannan shi ne kinan kagare wannan shine alaka tsakanin suratul an'ami da suratul a'rafi kamar yadda imam suyuti ya kawo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin suratul anfal madaniya ma'ana sura ce da ta sabka a madina an gane ko sannan kuma tana da sunaye ana kiranta suratul anfal saboda ta bude da yas'alunaka anil anfal shine wato kayan da an ka samu na ganima ya ake raba su sannan ana kiranta suratu badar saboda ta yi bayanin yakin badar an gane ko sannan kuma ana kiranta suratul jihad surat jihadi domin cikinta akwai zancen jihadi tunda yakin badar ai jihadi ne an gane ko sannan a tsari na qur'ani na jerin surorin alqur'ani a tartibul mushafi ita ce sura ta takwas an gane ko ita ce sura ta takwas sannan kuma a cikin al'itƙan fi ilimin ƙur'an sun nuna ita ce imam suyuti ya kaucewa daga imam ja'bari ita ce sura ta 89 da ta sabka ta 89 amma doktor abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihat al-alfaz ya kawo ta a matsayin sura ta 88 ina fata an fahimci ne yawwa to wannan shi dai ne abinda wato sun ka kawo adadin ayoyinta kuma in an ɗauki adadi na kufa adadul kufi tana da aya 75 amma an ɗauki adadi almadani na madina kenan wal makki da na makka wal basri da na basra tana da ayoyi 76 ayoyi 76 sannan an ɗauki adadu shami na ƙasar sham tana da ayoyi 77 wanda mun ce duk wannan saɓanin ba wai don saboda akwai ƙari ba ne ko ragi a'a wurin da wani ya ɗauka aya wani bai ɗauke shi matsayin aya ba shine dalilin da yasa an samu wannan ga wani yawa kawai ne ce a cikin ƙur'ani an ƙara ko an rage adadin haruffanta tana da haruffa 5,299 shine adadin haruffanta sannan tana da kalmomi adadin kalmominta 1,243 1243 amma ba a sa harufa cikin irin wannan kamar fi da ila an gane ko kalmomin da ake hankalta ma fi'ili da kuma sura kenan sannan suka ce abin da masu tarihin nuzulin alkur'ani ta sabka ne bayan bakara ba'dal bakara ina fata an fahimci sannan kuma cikin al-itqan fi ulumil qur'an abinda suke nunawa ta sabka ne bayan ali imrana sannan ta sabka kafin suratul ahzabi an gane ko kenan ta gabace ahzab da sabka sannan kuma ali imran ta gabace ta da sabka ita suratul anfal kenan ina fatan an fahimce ni to sannan kuma suke cewa ta sabka ne a cikin watan ramadan an gane ko a shekara ta biyu daga hijira an gane ko yawwa abinda suke kawowa duka irin waɗanda abubuwa ta hakiki ne na ilimi wanda ana son shi sura kaza ta sabka in an samu kafin sura kaza bayan sura kaza a shekara ta kaza a wata na kaza duka abubuwa ne tantance nassi ne na alkur'ani dirasa at-tahqiqiyya lin nass alkur'ani mun gane ko wallahu ta'ala a'lam to wannan shine ne abin da zamu iya faɗa a takaicen takaitawa mai son faɗaɗawa yana iya diba cin at-tahrir wa tanwir da ibnu ashur farkon sura da kuma at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama shi ma farkon sura ko in ce farkon surorin saurori sannan kuma da sauran littattafai na ulumul qur'an da suka yi ta'arrud zuwa ga wato sababin nuzul da at-tarikh an-nuzuli lil qur'an al-karim littattafai na ulumul qur'an da dama littattafai na tafsiri da dama duk sai ka tattara kowanne ka ga abin da ya kawo wallahu ta'ala a'lam yanzu za mu dawo a cikin littafin wato tanasuqud durar na imamu suyuti a shafi na 89 yace suratul anfal yace i'lam ka sani anna wad'a hadhihi sura wato inda aka dora wannan sura wa bara'a da kuma suratu bara'a huna anan laysa bi tawfiqin min ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallama was sahaba kenan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yawan nan umurni ba ko kuma sahabbansa kama huwa rajihu fi sa'ir suwar kama abin da yake shine mafi rinjaye a sauran surori cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni ko sahabbai sun ka aikata bal bal ijtihadun min Uthman radiyallahu anhu kenan ijtihadi ne na Uthman radiyallahu anhu to da yace sahaba ai Usman yana cikin sahabbai yana nufin ba da tare da ittifaqin sahabbai ba ina fata an fahimce ni tunda an ce zamanin Uthman na kenan Abubakar ya tafi Umar ya tafi tunda zamanin Uthman na eh yawwa da sauran sahabban da suka gabata shi yasa kawo wannan wannan kuma ɗaya ne daga cikin ra'ayuka ba shine ba duk ra'ayin akwai waɗanda suna ganin dukkan surori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi umarnin a dora sura kaza a wuri kaza ko kuma a'a sun ji cikin sallah ya karanta sura kaza bayan sura kaza dan ya tabbatar musu da cewa wannan bayan wannan take ina fata an fahimci ko kuma lokacin da jibrilu ya karanta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ardul akhir na qur'ani tunda duk shekara yana karanta masa alqur'ani ma'ana kenan wanda ya sabka amma a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya sai da sun ka karanta qur'ani da shi da jibrilu sau biyu kenan wannan al'urd al-akhira ko al'ard al-akhira al'ard al-akhir na karshe yana nuna kenan tabbacin haka ne jerin alqur'ani yake
sun karanta alkur'ani so eh amma suna karancewa suna sauke eh so an sai an sabke shine ma'anar karancewa sai an sabke kenan sabke wannan ita take nuna ga yadda ake son ya tabbata eh shi yasa an kadi jan da wannan ra'ayi amma shi Imam Suyuti ya ta cewa sashi na surori tawfiqi ne sashi kuma ijtihadi ne sahabbai to an ce ijtihadin su ba wai ana nufin a'a suna sun ka kirkira ba a'a haka sun ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jeranta sai sun ka jeranta kenan dai karshe duk abin da ya koma yawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam matsaloli na ulumul qur'an suna da muhimmanci shi yasa duk wanda bai san ulumul qur'an ba in ya tunkari tafsiri zai haɗu da matsaloli masu yawa dan za a bijiro mishi da abubuwan waɗanda bai san inda zai kamo su ba shi yasa yan qur'ani yuri suke cikin matsaloli masu yawa saboda galibi ba sanin ulumul qur'an sun kai ba da kane dama in dai kana son ka iya tafsirin alqur'ani ka san qur'ani to ilmin mukan shi manya guda uku suke da alaka da shi sai ka fahimce su gurgudu na farko tafsiri na biyu ulumul qur'an na uku shine ilmul qira'at waɗanda su ne jigajigan ilmukan alkur'ani ilmomin alkur'ani to daga nan kuma sai abin da zai biyo baya na fata ana fahimta fa ulumul ala a kowane fanni usulul fiqh usulul tafsir usulul hadith alqawaidul fiqhiyya المقاصد الشرعية سننكما العلوم علوم الآلة اللغوية شيني النحو والصرف القواعد النحوية والصرفية والبلاغية وفقه اللغة وأسرار اللغة وانا دبي سنسبا in ya tunkari ilimi zai iya haduwa da matsala musamman game da alkur'ani saboda kowane lokaci wata aya za ta iya tatsarruki ta tashi daga wani fanni zuwa wani fanni komi akwai cikin alkur'ani wallahu ta'ala a'lam malam yace wa qad kana yadhharu fi badi'ir ra'ayi zai iya bayyana a farkon ra'ayi annal munasib abinda ya dace shine ila'ul a'rafi bi yunusa wa hud ila'i shine a hada kenan an gane ko suratul arafi da yunusa da hudu mi dalili yace lishtiraki kullin kowace daga cikin su tayi tarayya fi ihtimaliha ala qisas al-anbiya ko ce ta kawo kisoshin annabawa kenan ko waɗanda sun ka kawo kissoshin annabawa su suka fi cancantar wato a jera su kenan wa annaha makkiyatun nuzul kuma ita suratul arafi makkiya ce su ma waɗancan surori da yunusa da hudu ai makkiya ne kaga sun hi cancanta a ce an jero makkiya khususan yace musamman annal haditha warada fi fadli sab'i tiwal hadisi ya zo a falalat sab'u tiwal wato surori bakwai at-tiwal jam'i ne na at-tawil masu abin nan masu tsawo wa'addau as-sabi'ata yunusa wa'addau waɗansu malamai sun lissafa don ba dukkan malamai sun ɗauki yunusa ita ce ta bakwai an gane ko saɓanin yadda waɗansu suna ganin ba yunusa ba ce ita ce ta bakwai a'a tauba ita ce ta bakwai wa kanat tusamma bi zalika ana kiranta haka kina ita suratu yunus ta kasance ana kiranta daga cikin wato at-tiwal sab'u at-tiwal kama akhrajahu al-baihaqi fi ad-dala'il kama yadda imamu al-baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin ad-dala'il dala'il littafi ne wato dala'ilun nubuwa na imamul bai haƙi an gane ko littafi ne mai girma ya kawo asar masu yawa wanda suke nuna manzancin ingancin ko tabbatuwar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma mawdu'i ne mai fadi akwai al'adilla fil qur'an al-karim akwai adilla min al-ahadith an-nabawiyya sannan akwai al'adilla sune wato naqliya sannan da abubuwan da sun ka tabbata daga sahabbai ingantattu da kuma adilla waɗanda suke aqliya ne istinbatin su ake yi don ka sai ka hada al'adilla al'aqliya wato al'adilla al'annaqliya wal'aqliya li isbat nubuwatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mawdu'i ne da bincike mai yawa in ka dibi number 1 ga mai tahqiqin wanda littafi yace السبع الطوال كما أخرج النسائي إمام النسائي يفتر عن ابن عباس لقى ابن عباس يتي البقرة وآل إمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف أنغانيكو قال الراوي وذكر السابعة فنسيتها شيء رواية تو أنفت تبكو يا من تاتا وأورد السيوطي نقلا عن ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير أن السابعة يونس سعيد بن جبير نتكين كبار التابعين an gane ko shi ya ɗauki cewa yunus ce kenan waɗansu sun ɗauki cewa suratul yunus ita ce ta bakwai wasu kuma suna ganin ba ita ba ce tauba ita ce ta bakwai ya ce to fafi fasliha min al'arafi bi surataini kenan rarraba suratul yunusa fasl rarrabewa rarraba ta da an kai an ka raba ta da surataini sura biyu huma al-anfal wa bara'a kenan da suratul anfal da bara'a faslun lin naziri an sa'iri na za'iri to ai an raba tamka tsara da tsaran shi ya ce ha za ma'a ƙisari suratul amfali tare cewa kuma suratul amfali gajeruwa ce bin nisbati ila al'araf ya bara'a in an hankalta mu suratul araf da suratul bara'a ko ba ka dan bane to kaga kenan sai a ga bambancin yayi yawa ita amfal da ita da tauba madaniya ne to ita ko araf makkiya ce kaga ya kamata a rasu doyi makkiya na biyu an hankalta mata haruffa suna buɗe da huruful muqatta'a kaga ita ta buɗe da alif lam mim sad wadannan sun buɗe da alif lam ra alif lam ra kaga sun fi cancanta sannan kowanne daga cikin su ya ka kissoshin annabawa to ya an kai aka surori madaniya kuma tsatsagiyar su shine duka daga cikin abubuwan da ake hankalta ma kuma ga suratul anfal ma ba ta da yawa ba ta daga cikin surori masu tsawo kuma a ce an sakata tsakiya duka abubuwa ne waɗanda ana kokarin tabbatar da su to bari mu ɗauki wannan asar mu gani yace wa qad istashkala ibnu abbas ibnu abbas istashkala ma'ana ya ga cewa abin akwai rikitarwa a cikinsa shine istashkala hibrul umma wanda shi ne babban malami na al'umma ɗaya daga cikin manyan malaman al'umma hibr ana cewa habr ana cewa hibr bai jam'in shi ahbar Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah qadiman zalika kenan istashkala ibnu abbas radiyallahu anhu hibrul ummati qadiman zalika ya ga cewa akwai rikitarwa a cikin wannan mas'ala qadiman tun canda tun abin da ya gabata ba ana ba abu ne wanda yake fararre ko yanzu fa akhraja ahmad imamu ahmad ya fitar wa abu dawud da imamu abu dawud wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa nasa'i da imamu nasa'i wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da imamu al hakim an-naisaburi an ibn abbas daga ibn abbas qala yace qultu li uthman shi ibn abbas ya tambayi uthman radiyallahu anhu ma hamalakum menene ya sanya ku ko ya ɗauke ku ala an amattum ilal amfali kun ka tafi zuwa kun ka nufaci suratul amfal wa hiya min al masani tana daga cikin masani an gane ko akwai maganganu na malamai waɗansu sun tafi cewa abinda ake nufi da ita minas sala daga yabo an gane ko to auli annaha tusna bi ghairiha domin ana hada ta da wata shine misali kenan ana hada anfal da kuma suratu at-tauba saboda duk suroni madaniya wanda sun kai maganin yaki kuma fatiha ana kiranta masani saboda ana yawan karanta ta an gane ko akwai maganganu daban-daban da cikin masani din nan in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya kawo maganganu daban-daban da bada kirhi masani masani abinda ake yawan karanta shi duk qur'ani ma masani ne Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan masaniya to ta nun huskan don duk qur'ani na sannan fatiha saboda ana yawan maimaita ta a cikin kowace sallah kuma masani wadansu da an ce musu masani domin ana yawan karanta su ba su da tsawo kwarai kaga in mutum bai san ma'ana nawa take dauka ba sai zabura ya je ta ma'ana ya ce a'a ba haka nan bane ka kewaye sani da abin da ake nufi Allah ya kyauta yace to wa ila bara'ata sannan sai kun ka nufaci bara'a kinan amittum ila bara'a wa hiya min al-mi'ina tana daga cikin mi'in in an ce mi'in ita ce sura waɗanda ayoyinta sun dado akan ɗari in ka diba cikin number 2 ya kawo shi daga mi'ana yace to faqarantum bainahuma sai kun ka hada su amfali kenan da tauba walam taktubu bainahuma satra bismillahir rahmanir rahim buku rubuta satra ba ko sai dana inji malam bahaushe ta bismillahir rahmanir rahim wa wada'tumuha fi sab'i tiwal sai kuka dora ta a cikin sab'u tiwal surori bakwai masu tsawo to bi dalilin haka fa qala uthman sai uthman yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu alaihi suwar zawatul adad surori sun kasance suna sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu adadi adadin ayoyi kenan fa kana ya kasance idan nazala alaihi shay'u in wani abu ya sabka akan shi na alqur'ani da'a ba'dha man kana yaktubu sai shi kira waɗanda suke rubutu waɗanda ake kira kuttabul wahyi fa yaqulu sai ce da'uha ula'il ayati fi surati fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza ko dora ayoyi waɗannan ayoyi a cikin surar da ake cewa kaza da kaza wa kanatil anfalu min awa'il ma nazala an gane ko kenan amfani tana daga cikin farkon surorin da sun kasafka yana nufin a madina wa kanat bara'atu ita ko bara'a min akhiril qur'ani nuzulan tana daga cikin karshen surorin da sun kasafka na alqur'ani yace wa kanat qissatuha qissa ita bara'a ko anfal shabihatun bi qissatiha qissa anfal ta zama to tamkar qissar wato anfal fa zanantu annaha minha sai ni yi zaton cewa tana daga cikin ta an gane ko فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منزا الله صلى الله عليه وسلم aka karbi ransa walam yubayyin la la annaha minha bai bayyana mana cewa shin tana cikin ta ba ko ba ta cikin ta yace to fa min ajli dhalika to saboda wannan qarantu bainahuma sai da hada su walam aktub bainahuma satra bismillahir rahmanir rahim bar rubuta bismillahir rahmanir rahim ba an gari ko yawa wa wada'tuha sai nisanya ta fi sab'i tiwal a cikin surori guda bakwai mafi tsawo to in ka diba wajen bismillahir rahmanir rahim ya kawo namba ta farko yace qala al baqillani ma ni malami ne ma imam al baqillani yace innama lam tuktabu al basmala awwala bara'a li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yu'allima man ba'dahu anna katibi fawatih suwar lam yaktubuha bi ra'yihi kenan dan a san cewa masu rubutawa ba su rubuta da ra'ayinsu ba domin inda ra'ayinsu na da su rubuta wa inna mattaba'u ma sunna wa shari'a sun bi abinda an ka sunnanta kuma an ka shar'anta wa illa in ba haka ba fala farqa baina bara'ata baina bara'ati wa ghairi hakinan babu mun tsakanin bara'a da waninta law kana min tariqir ra'ayi inda ta fuskar ra'ayita wa aidan kuma fa inna bara'ata nazalat bis sayfi ta sabkani da takobi ma'ana zancen yaki an gani ko wa bughdil yahudi nan ba'd sun karuta amma bughd ya kamata ya kasance wa bisayfi wa ba'd wa ba'd al-uhudi da sashen alqawla kenan sha'anin da ya shafi alqawla ko kuma bon ba'd al-uhud kenan sashen alqawla da kafirai za su warware kuma ko an ka tsaida alqawla to tunda ta sauka da warware alqawlan kafirai wa fil basmalati ra'fatun wa rahma a cikin basmala akwai rahama akwai tausayi ra'fa tausayi wa rahmatun da jinkai wa amanun da aminci fa turikat li ajli dalika sai an kabarta wannan wani ra'ayi na da wani malami ya kawo an gani ko yace to fanzur ila ibn abbas inji imamu suyuti wanga asarkin da wadatuha fi sab'i tiwal ya kanan batu yace akhrajahu ahmad fil musnad imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad wa abu dawud da abu dawud fi salah a cikin kitabus salah kenan ko babu salah wa tirmidhi imam tirmidhi fi tafsir a cikin kitabut tafsir kenan ko wal hakim da imam al hakim fil mustadrak a cikin al mustadrak wanzur yace kuma ka duba cikin ad-durrul mansur wani littafi ne na imam suyuti akwai ad-durrul masun akwai ad-durrul mansur shi ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti ne an yi shi ne don tattaro hadisai da gangadun magabata da sun ka fassara wata aya an gane ko mujalladi ya kai 24 shi kuma ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun littafi ne na i'rabin qur'ani da bayanin qira'at da tawjihin su da kuma sarfu wani lokaci da kuma balaga ta al-qur'ani wani lokaci na imam as-samin al-halabi dan a bambanta yace to wa azahu suyuti ibn abi shayba imam suyuti ya danganta wannan asar zuwa ga ibnu abi shaiba an gani ko wan nasa'i da imamun nasa'i walam ajruhu fin nasa'i yace amma dai na bincika cikin nasa'i ban same shi ba tana yiwa eh, nasa'i yana da littattafai daban-daban yana da as-sunanul kubra yana da al-mustaba to ba a sani ba kai ka diba cikin su shin duk littattafan shi ka diba ta Allah ya kyauta eh amin fanzur ila ibn abbas radiyallahu anhu yace imamu suyuti ka kalli ibnu abbas kaifa istashkala yaya an kai yan rikita a gare shi ala Uthman radiyallahu anhu amraini yanne muke nan a bayyana mishi abin da ya rikitar da shi game da Uthman in wajen Uthman radiyallahu anhu abubuwa guda biyu wad'ul anfali da an ka sanya anfal wa bara'a da bara'a fi asna'is sab'i tiwal a cikin surori bakwai mafi tsawo mafsulan bainahuma bihima an ka rarrabe da su bainas sadisati was sabi'a tsakanin sura ta shidda da ta bakwai an gane ko yawwa kenan sura tun da su sun ɗauki cewa yunus ita ce ta bakwai wa wudi al anfalu kuma an ka sanya anfalu wa hiya qasiratun tare da cewa ita gajeruwa ce ma'as suwari tawila tare da surori masu tsawo wanzur kaifa ajaba usman radiyallahu anhu awwalan ka duba yadda usman ya bada amsa farko bi annahu lam yakun indahu fi zalika tawqifun bai da tawqifi ma'ana babu nassi gare shi فإنه استند إلى اجتهاد ياي اجتهادي ني وأنه قرن بين بين الأنفال وبراءة يا هذا تكان براءة أنفال ده براءة لكونهما سبرسو لكونها شبيهة بقصتها تاي كمان تشيني هذا قصة واتو براءة كنا إتا أنفال كو أنفال تاي كما ده براءة كو براءة تاي كما ده أنفال في اشتمال كل منهما على القتال دون قوة تاكم شبيان ياكي ياكي wa nabdil uhudi da warware alƙawallan kafirai tun da kahiri bai da amana wa hadha wajhun bayyanal bayyinul munasabati wannan fuska wato dacewar ta bayyana take jaliyun kuma abu na wanda yake a fili fa radiyallahu anis sahaba Allah shirda sahabbai gaba daya ma adaqqa afhamahum kai mamakin adaqqa zurfin tunaninsu asalin dakka shine abinda anka niki da an ce daƙiƙ abu ne wanda yake ya karamta kwarai ba kowa yake iya ganin shi ba wa ajzala ara'ahum kuma kenan ma ajzala ara'ahum kai mamakin ajzala asalin aljaziru shine mai yawa amma na nufin girman ra'ayinsu da albarkarsa wa a'zama wa a'zama ahlamahum kenan wa ma a'zama ahlamahum kai gir kai mamakin girman hankulansu da tunaninsu to wannan shi dai ya kamata mu dakata a nan sai mu ji ta'liqin da imamu suyuti zai yi dan nan zuwa karshen sura insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh